الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikakken yabo da godiya su fara tabbata ga Allah madawacin sarki a mai kowa mai komai wanda cikin fallasa da ramarsa a sake hada mu a farfajiyar wannan masallaci na Usman bin Fodiyo a da ke cikin wannan gari na wara a daidai wannan yammaci na asabar 23 ga watan shaban hijira shekara 1443 wanda kuma ya daidai da 26 a ga watan uku miladiya 2022 alamar wacce sai ya sake hada mu domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na ahkamul jana'iz wa bid'aha wallafar ashek muhammad nasiru din al-albani alaihi rahmatullah a cikin wata bayani game da ziyartar halaccin ziyartar mata a makabarta ko rashin halaccin hakanin inda wani yake kawo dalilai a da suke bayanin halacci da mata suna iya ziyartar makabarta ya kawo hadisai guda uku kuma ya zama tashi kan shahina 184 a kan watan hadisi na hudu kuma da malam ya kawo inda yake cewa an rabi malaci abu na hudu ikirarun nabi sallallahu alaihi wasallam almar'a allati ra'aha inda alkabari manzo Allah sallallahu ya tabbatar da wata mata wadda ya gane ta wajen kabari mazala bai hana bai hane ta daga wannan abin da ya gane ta wajen kabari tana ziyara ba fi hadisi anas sai radiyallahu anhu hadisi anas sai da Allah tabbata gare shi yake cewa mara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi mar'atin inda qabri wa hiya tabki manzo Allah sai ya amince tabbata gare shi ya wuce wata mata a wajen wani kabari tana kuka faƙawar laha sai manzo Allah ke ce mata ittakin laha wasbiri ki ji tsoron Allah kuma ki haƙuri kaga ta yi haƙuri akan musibar da ya same ta na mutuwar ɗanta manzo Allah bai hane ta ya ce me yasa ta zo makabarta ba su ba da ce wannan dalili ne kuma hujja ne da ke tabbatar da halaccin mata sun zai ci makabarta don da a ce bai halatta ba da manzo Allah bai kyare ta ba da ya ce mata baya halatta mata su zai ci makabarta amma manzo Allah abin da yake ce wanda shine ta ji tsoron Allah ta yi haƙuri ta bar wannan kuka da take da mutuwar ɗanta قال رواه البخاري وغيره وقد مذهب تمامي حديث ya gabata can baya gaba ɗayan shi a cikin matsala na goma sha tara a shahi na ashirin da biyu wata rajjama lahu imam al-buhari ma ya ma hadisin tarjama ya sa mashi babu ziyaratul qubur babu da ke bayanin halaccin ziyartar makabarta sai ya kawo wannan hadisi din قال الحافظ إمام حافظ ابن هجر الأسقلاني عليه رحمة الله يهو الأسكن فتح الباري شرين سيو البخاري أكركشن ونن حديث سيتي وموضوع الدلالة منه بجرن حجة أولا حديثي أنه صلى الله عليه وسلم منظر الله لم ينكر على المرأة بما تنى إنكاري با ƙuduha inda alƙamar zaman da ya ga tana yi wajen kabari bai mata inkari ya ce mata ai bai halatta mata su zama kabarta ba wata ƙaririn hujjatun manzo Allah ya ga abu ya kyale ya tabbatar da wani abun ta hujja ne manzo Allah in ya ga wani abu duk abin da ya ga ana yi ya kyale bai hana ba to wannan abu hujja ne ya halatta shi saboda manzo Allah bai halatta ya yi shuru ga duk abin da ake bukatun bayaninsa a cikin lokaci so inda a ce zuwan da ta yi makabarta baya halatta su manzo Allah da ya zo ba zai shuru ba zai haɗa mata cewa baya halatta mata su su makabarta amma manzo Allah bai halatta akan zuwan ta makabarta ba iyaka abin da ya mata magana shine ta yi haƙuri ta bar wannan kuka da take yi da shi ne manzo Allah yake cewa takaririn da manzo Allah yi ma'ana ganin da yayi ya ganta makabarta ya tabbatar da ita bai hana ta ba to wannan ma hujjatul hujja ne shine malama da suke cewa hadisi ta qarir wani abu da manzo Allah ya gani ana yi bai hana ba to shikenan yanzu hujja wa qala al-aini imam al-aini shi ma wannan imam al-aini yama sahih al-buhari sharhi sunan littafin nashi al'umda ma'ana umdatul ƙari shirin sayar bukari ne sun da ta umdatul ƙari wanda ya yi shi shi ne imamul aini waton suna shi a badar dinin aini to shi masayar buhari sharhi suna da ta na shi umdatul ƙari kamar da shi kuma imam hafiz ibn hajar al-asqalani ya masu yin buhari sharhi ba mu san wannan kawai a san wannan kawai sunan littafin fatahul bari shi kuma wannan sunan shi umdatul qari to shine al-aini shi ma ya faɗa a cikin shirin sunan buhari wannan umdatul qari din a juz'i na uku shahi na 76 sai ce wa fihi jawazu ziyaratil quburi mutlaqan a cikin wannan hadisi akwai jawazi halaccin ziyaratul kuburi ziyartar makabarta mutulakan kai tsaye ko mata kuma na wancan mai da fitina ko ko ba ka wannan ya ce a cikin wannan hadisi a cikin wannan hadisi ta baka hijiran a cikin wannan hadisi akwai halaccin ziyartar makabarta mutulakan kai tsaye ko ga mata ko ga maza tun daga manzo Allah ya ga matan nan bai hana ta ba sawa'un kana za'ir rajulan aw imra'atan wala ce daidai wanda ke ziyartar nan mace ce ko namiji ne wa sawa'un kana mazur ba ba wannan a so a shi wannan wacce ya ce wa sawa'un kuma daidai ne kana mazur wanda za a ziyarta din musliman musulmi ne au kafiran ko kafiri ne yana halatta ka je ko mace ko namiji ko kabarin kafiri kana iya zuwa ka lura ka ziyarta ba wai don ka bashi addu'a ba domin ɗaukar izina gane cewa wani shi ke cikin wannan wuri din kawai da malam zai kawo wannan matsala mai zaman kanta insha Allah ran gaba kaɗan لعدم الفصل في ذلك ما لك دليل يقول صور باو لربي ولا أكل بعشي أزيرتي كبرهم مسلمي كوي با فهكا شو من الله يكوزي اسم كبرتا to ko kabarin kafiri kana iya zuwa ka ziyarta ki ce ruwa ne duk ta'addancinsa duk kafircinsa ga inda makomansa yi so zama al'ibara don izina ta ashe yanzu nan kowane irin mutum kowane irin ta'addancin mutum yake yi karshen shi dai shi ne nan da su bello turji da suka zama makamin nan da ya karshe nan ne zai zo makomansu da shi zama ya ce ziyartar kabari ko wani wanda ba musulmi ba yana halatta a ziyarta yanzu ka zo irin makatu ka ga ga inda aka turba da abu jahali a duk wani musulmi ne yana jin wayan abu jahali ce to yanzu duk shi ke abu jahali ga yana mutum yanzu egypt ta ce wannan shi ne fir'auna duk shi ke yanzu fir'auna shi ne yana shi ne na'am malaci li arabul fasl fi zalika domin babu inda aka rarrabe aka ce sai kabarin musulmi za a zarta ban na kafiri malaci wanda kara na'u al-hafiz aidan imam hafiz ibn hajar shi ma yana mace kwatan kwacin wannan magana har wayo fi akhir kalami a karshen maganar sa alal hadis akan wannan hadis fa qala akiba qawluhu sai ya faɗa a ƙarshen wannan zance sai ce li adamul istifsali fi zalika shi ma ce yana halatta a ziyarci kabarin ko musulmi ne ko kafiri saboda li adamul istifsali fi zalika ba an rabe ba manzo Allah bai ce ko ziyarci makabartun musulmai kawai ba don haka yana halatta a ziyarci makabarta ko ta kafirai ce amma su ba za a musu addu'a ba malam zai zo yi wannan bayani cikin gaba kaɗan insha Allah qala an-nawawi imam an-nawawi ke cewa وبالجواز قطعا المجهور الجمهور جمهور malamai sun yanke kai tsaye بالجواز sun halatta kada an kai tsaye sun kace yana halatta ziyartar makabarta gaba ɗaya ko ga mata ko ga maza wa qala sahibul hawi wanda littafi alhawi shi kuma yake cewa la tajuzu ziyaratu ziyaratu qabr kafir qabr kafir baya halatta ziyartar kabarin wanda ke kafiri sai albani ce wa huwa galatun wannan kuskure ne wajen wannan magana cewa bai halatta a ziyarci wani kabari na kafiri mana ce kuskure ne in ta zai zai bayanin wannan kuskure na shi ya ce wa ma dalla alayhin hadis abinda wannan hadisi yake nuni min jawazi ziyaratul mar'ati na halaccin mace ta ziyarci makabarta huwal mutabadir min alhadis to shine abin da za a lura da shi shine abin da yake abin lura mutabadir ko abin da yake saurin fahimta abin da za mu fahimta a cikin wannan hadisi din walakin sai dai innama yatimmu zalika ce wannan abin yana cika ne idza kanat alqissatu lam taqa qabla an-nahy idan qissar lam taqa bata faru ba kabilan na haihu gabanin hani ma'ana waccan kissa na cewa manzo Allah ya iske wata mata a wurin kabari tana kuka ya ce ta ji tsoron Allah ta haƙuri to za mu ɗauki halar ne idan kissa ɗin ba ta faru ba kafin hani da aka yi in sai bayan da kissan ya faru sannan manzo Allah ya zo ya ce ya hana ziyartar makabartu to kenan bai halatta ziyartar wata ga mata amma in sai bayan da manzon Allah ya yi hali sannan da baya ya zo kuma ya tarar da wannan matan wajen kabari ko bai hana ta ba to shi ke tabbatar da ya halatta mata sun ziyarci wata to shi zai bayanin cewa waccan hani din ya gabaci wannan kissa ne malaci wa haza huwa zahir kuma wannan shine abin da ke zahiri idan ta zakarna in muka tuna cewa ma aslafnahu abin da muka yi can baya min bayani annan nahayi kana fi makata cewa a bayan muku manta ba an yi karatun cewa hana ziyartar makabartu da manzo Allah ya yi tun a makka ne aka hana ziyartar makabarta tun ana makka kafin hijira wa annan kissata ita ko wannan kissa cewa annabi ya iske wata mata wajen kabari tana kuka yace ta ji tsoron Allah ta yi hakuri rawawa anas anas bin malik shi ya rawaito wannan hadisi ne na wannan kisa malik ce wa huwa madani shi kuma dan madina ne saboda shi anas ja'at bihi ummuhu ummu sulaimin mahaifiyarsa ummu sulaimin ta zo da shi ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wajen annabi shi ne kadibar madinata lokacin da annabi ya zo madina sai da annabi ya zo madina aka kawo mai anas kuma lokacin wa anas ibn ashraf ne yana wadan shekara goma ko da aka kawo shi wajen manzon Allah malaka to kaga fa da kullu qissatu madaniya don haka wannan qissa qissa ɗin madina ce wancan hali daga makka ne so kaga kenan halin ya riga wannan qissa so kenan sai bayan da manzo Allah ya hana ziyartar makabartu sai aka zo Madina a can Makka aka zo Madina ya ga wannan mata wajen kabari kuma bai hana ta ba to manzo Allah ya ga abu ya shiru bai hana ba hujja ne in gane ko na'am mala ce fasa bata annaha ba'da na kenan wannan ya tabbatar muna wannan bayanin hadisin Anas na wannan mata ya faru ne bayan an yi hani da bai aka zo aka fara da wannan abu fatammal istidlal don haka istidlali yanzu ya cika biha da wannan kissa alal jawaz ya halatta ziyartar makabarta har da mata don ga manzo Allah ya ga mata a wajen kabari tana kuka ce ta ji tsoron Allah ta yaƙuri amma bai hane ta wannan ziyarar da ga tana yi ba to da haka ce dalili ya cika cewa lallai ya halatta mata su ziyarci makabarta wa amma kawai ibn al-qayyim ba ta amma akwai wannan ce na imamu ibn al-qayyim al-jawziya fi tahzib sunan a cikin littafin sa tahzib sunan juz'i na 4 shahi na 350 yake cewa wa taqwallah jin tsoron Allah shine fi'il ma umira bi jin tsoron Allah shine mutum ya aikata abin da Allah ya umarni wa tarki ma ya alu mutum ya bar abin da Allah ya hana shine jin tsoron Allah ka aikata abin da Allah ya umarni aikata ka bar abin da Allah ya hana sai ke ce to min jumlatiha yana da ko cikin jumlar jin tsoron Allah annahu an ziyara manzo Allah ya hana ziyartar makwabta don haka da cikin jin tsoron Allah kada ka je kada je ziyara yake fa sahihu sai mun dauke cewa wannan shine abin da ke ingantacce yace law kana inda almar'atu ilmun bin nahi bin nahi nisa yace inda matan nan tana da sani cewa annabi ya hana mata su ziyarci makabarta an ziyarci akan ziyarta in gane ko wa annahu istamara kuma abin hanin ya doge har aka zo madina walam yusah kuma ba a shafe wancan hani da manzon Allah ba mala ta tufahi na izin ya sabuta kaulu to anan ne za a ce zancen ya tabbata inda a ce matan tana da ilimi akan haka kuma abin ya tabbata ba a shafe ba har madina to sai a tabbatar da wannan sai ba ta wa min jumlatin na wa min jumlatiha yana daga cikin jumlar wannan magana inji shi wannan ibn al-qayyim yace to shine annahu an ziyarati hani daga cikin ziyartar makabarta to shine malai yake ce amma wa haza amma wannan zance nashi ghairu ma'ruf lil aina mu kan aburin mu wannan zance nashi ba sananne zance wani bai ba yace fa istidlalu ghairu sahih wannan istidlalu nashi na ibn al-qayyim imam al-arwa da ce bai inganta ba sai ba ingantaccen istidlali bane wai ayyuduhu bala ce to abinda zai karfafa da abinda muka ce wannan zance nashi ba daidai bane lokanan nahayu da a ce hannun da annabi ya yi na ziyartar makabarta la yuzal ba a gusar da hannun ba ba a kau da hannun ba mustamirran kuma hannun ya doge yana nan tabbace lana ha rasulullah sallam an ziyarati sarihatan da annabi ya hana matan nan wannan ziyarar da take sarihatan karara da annabi iske ta wajen kabari da ya ce mata an hana na hana mata ziyartar makabarta shine abinda radin da albani yake mai yace inda a ce hannun nan yana nan tabbaci kamar yake wani da ku annabi ya hana ta sarihatan bayyani karara wa bayyana zalika laha da annabi ya bayyana mata cewa abin nan bai halatta ba da cikin mala ce walam yaktafi bi amriha bi taqwallahi bi surati ama da bai iswa kawai manzo Allah ya ce mata ki ji tsoron Allah bi surati ama sura gaba mai kawai ce wanda manzo Allah ya ki ji tsoron Allah a ce wai yana nihin tabbas ziyartar makawarta shine ki ji tsoron Allah mala ce ta ittaqillah wasbiri ki ji tsoron Allah ki yi hakuri to ki hakuri da me mutuwa ga tana kuka malai ce to inda wannan abun ba halal bane da bai halal bai yiwu a ce manzo Allah ya shuru kawai ya ce mata kawai ta ji tsoron Allah kuma abin da ke ni ta ba ziyarta makawata da bai yiwu tunda a ƙarshen hadisi ta je har gidan manzo Allah ta ce manzo Allah ban sarke bane ya ce inna ma sabar inna sadamatul ula suna tsara ko a ta inda a ce kan ziyarta ne ai da ba ta wata haka nan sai aka ce wata asabar inna sadamatul ula malai ce don haka wannan istidlalin nashi bai ba mala cewa haza zahiru insha Allah ta'ala kuma wannan bayani namu ai bayyane kin Allah ya so kowa zai gane abinda ake fa- ake nufi to wannan shine wannan matsala ƙarshen wannan matsala kawai da shi albani da ya tafi lallai lallai ya halatta mata su ziyarci makabarta to sai ce matsala na gaba yace lakin la yajuzu lahunna al-iktaru min ziyarati al-qubur min ziyarati al-qubur wa taraddud alaiha lakin sai dai la yajuzu lahunna baya halatta ga mata al-iktaru su yawaita su yawaita min ziyarati al-qubur su ta ziyarta makabarta wa taraddud alaiha sai ta kai komo ina kuka yi to zuwa makabarta ina za ku je makabarta shi to wannan baya halatta baya halatta li'anna zalika domin haka a ce mata suna yawan zuwa makawarta ko da lokaci ko da lokaci yin haka nan kad yufdi bihinna ila mukhalafati shari'a to yana shari'ati yana dokan su zuwa ga sawa shari'a da za su rinka zuwa ko da lokaci wannan zai iya dokan sa su sawa shari'a amma ce min misli siyahi na daya daga cikin sawa shari'a yana ya su rinka zuwa makawarta su kama ihu sai ta kuka kamar da manzo Allah ya zo ga wannan matan tana ta kuka kaga wannan sa'a shari'a ne ai wa tabarruj suna ai tabarruji fita wanda shari'a ta hana wala tabarruj na tabarrujil jahiliyyatil ula suna ai sanadiyar da ta makawarta su je a je aske su sun ɗebe sutura su wani abu da shari'a ba ta yadda ba na jikin su ya bayyana na'am wata hazul kuburi majalis zunubat kuma yana iya jayewa su ɗauki kabari ya zama wani bagire da za su zo su ya zama wajen zama su su kama wani tattaunawa na nazawa wata jayayya ko wani abin nan kamar da dai ake gani in ka ɗauki masu zuwa ziyartar makafafu misali irin ɓangarorin yan bidiya kaga ya zama wani abu ne wajen wani zama ne wani dandali ne na neman sa'a da wajen wasu abubuwa da makamancin haka ana ji to bai halatta wa tadi'il waqti fil kalam al farig kuma za in aka kyale su ko da lokaci a kai a dawo za a samu tadiyi lokaci an gane ko tozartar da lokaci fil kalamin farik maganganu inda ba su koda ce ba abin da kuma ta ɗaya aji a ɗauki ibara a yi addu'a to yi aka sake shi ta kaka sai aji a ɓata lokaci a yi ta har maganganu inda yufintattun maganganu da ba su kamata mala ce kama huwa shahidun kama huwa mashahidun yau fi ba'al bilad al-islamiyya kamar yadda yake ne yanzu kowa sani a bayyane yake a cikin wasu sassa na garuruwan musulunci musamman ma yanka irin kasashe na larabawa za ka tarar da irin wa'in abu amma abin bai yi bai yi wasu garuruwa na musulunci da dama za ka tarar da ana ainihin wa'in wa'in abuwa din suna faruwa wa haza wannan huwa al-murad wannan shi ne abin nufi insha Allah in Allah ya so bil hadisi mashhur da wannan hadisi wanda yake mashhuri ne hadisin shine cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya tsine ma wa fi lafzin a wannan lafazi ma cewa kai la'ana Allah Allah ya tsine ma zawaratil qubur mata masu yawan ziyartar makabarta zawarat zawarat wani rawa manzo Allah ya tsine ma hukum Allah ya tsine ma zawaratul qubur mata masu yawan ziyartar makabarta to wannan shine hadisi din malaci wa qadarwa to wa qadar wai an jama'atin min sahaba an ruwaito daga cikin jama'an sahabbai da dama daga cikin su akwai Abu Hurairah wa Hassan bin Thabit wa Abdullah bin Abbas don an ruwaito wannan hadisi daga gare su ruwaito wannan hadisi ne na ɗaya malice amma hadis abi hurera amma hadis abu hurera fa huwa min tariqi amr bin abi salmata an abihi anhu daga hanyar amr dan abi salma ne daga babansa wanda shi kuma abu hurera ya karbo abu hurera fitan yace har da tirmizi imam tirmizi ya da wannan hadisi juz'i na biyu shahi na 156 a cikin tuhfa sannan ibn majah ma juz'i na dai shahi na 400 da ainihin 78 da ibn hibban shahi na 789 da bai haƙi juzi na hudu shayi na 78 tsawaya da su juzi na ɗaya shayi na 171 tartibu ba tartibin wa ahmad juzi na biyu shayi na 337 walabda ta akar litalisi lafazin ƙarshe ɗin da na imam talisi ne wal bai haƙi wa qala tirmidhi imamu tirmidhi yake cewa hadithun hasanun sahihun hadisi ne hasan kuma sahihi wa qad ra'a ba'd ahli al-ilm malaki sashen malamai ma abu talib suna ganin anna haza wannan kana qabla an yurakhisa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyarat al-qubur shi ma wancan hadisi da annabi yake cewa Allah ya tsine mata masu yawan ziyartar makabartu wasu malamai suka ce shi ma wannan hadisi suna ganin ya faru ne gabanin a halatta a lokacin da aka hana gaba daya lokacin da aka wannan hadisi ba bayan kuma an zo an halatta ba malace falamma rahasa lokacin da annabi ya rangume akan ziyartar makabartu to shi kenan da halafi rukusatiyar rijalu wanda sa da maza da mata da sun shiga a cikin wannan rukusa din na wa qala ba'du fashi malamai suka ce a inda ma inda ma zakaru ziyaratul qubur fi nisa'i li qillati sabrihina iyaka inda ma kariha inda ma kariha ziyaratul qubur iyaka manzo Allah ya kiyamaci ziyartar makabartu ga mata ne likilla ta saboda saboda karancin haƙurin mata wa kasarata jaz'ihinna da yawan kasawansu idan suka ga abin tashin hankali nan da nan suke nuna kasawa to wannan dalili ne yasu malamai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani akan ziyartar sunan kawata qult sai albani yace wa rijal isnadil hadith mazajin isnadin wannan hadisi sikatun kulluhum dukkanin su amintattu ne قال أن في أمر بن أبي سا سيد في أمر بن سلمة كين أمر بن أبي سلمة cikin al'amarin sa akwai kalaman akwai maganganu game da shi wannan mutumin da ake cewa Amr bin Abi Salma la Allah hadisi ma da cewa tabi'in hadisin shi Amr bin Abi Salma la yanzul bihi an martabat al-Hasan ya kasa sauka daga martaba na hadisi na Hasan lakin sai dai hadisu haza ma da ce to ko dai da yake yana da maganganu amma wannan hadisi na shi ɗin kan sahihun hadisi ne ingantacce da aka ko yana maganganu sai dai a wasu hadisi amma a wannan hadisi hadisi ingantacce ne a limalahu min ash-shawahid al-atamal saboda yana da shaidanu da ke gaskata wannan hadisi nasa kamar da hujjoji za su zo insha Allah bada to amma hadisu Hassan bin Sabit amma na biyu shi hadisin Hassan bin Sabit fa wa min tariqi Abdurrahman bin Bahman shi kuma ya zo daga hanyar abdurrahman bin mahman an abdurrahman bin sabit an abi himihi wanda aka karbo daga abdurrahman bin sabit daga mahaifinsa shi kuma ya hidda wannan hadisi ne wanda ta harajo ibn abi shayba jazi na hudu shahi na 141 haka nan ibn majah jazi na daya shahi na 478 da hakim jazi na daya shahi na 374 da bai haƙi da ahmad jazi na uku shahi na 242 وقال البوستيري ما هو البوستيري يفعل في الزوائد أتكين زوائد آه وطن جزء نبيه شاهنا تسئين تقص يتي إثناره صحيح إثنار حديث إن أنت تسيني كما رجاله والمضاجة حديث سكات عن أنت تسيني كذا قال هكذا يفعل وابن بهمان ماذا تسي ابن بهمان إنك هذا وانا لأكي أمته لم يوثق غير ابن حبان والعجلي من امام ابن حبان ده امام العجلي باب وندي كانت يامن تدشي وجروت حديث وهما معروفان بالتساهل to su ma wa'annan mutane biyu da suka yarda da shi su kuma sanannu ne wajen tasahul sakaci da tasahul shine sabu sabu mutum ko da baya da wani irin cikakkiyar gaskiya in suka dan gadi da suna cika to ai ba komai a tafi a karba shine a tasahul malaka to an san suna da tasahuli kuma su ne suka ce sun yi da shi suka ce suka to wanda suke da tasahulanci suka ce mutum suka ne kaga ai yana da wahala a karban hadisin sa wato wa huma ma'rufani bi tasahul fi tawfiq su sanannu ne suna da tasahuli wajen amintarwa su ce wani suka ne da sun dan bi dan kadan kadan haka suka dan bi to suna a ce kai wannan ai ba komai ai a aminta da shi su abin nan to kaga su malaman hadisi ba haka suke ba sai an bi daki daki sosai a gane amincin ka da gaskiyar ka da amanar ka suna cewa ne ya zama suka to shine tasahul da sun dan bi kadan ko da akwai wasu abubuwa da mutum ke wanda bai dace ba sai su dan sai a daure kawai sai a karba to wala ce kaga suna tasahulanci wajen wannan وقال ابن المديني كتفي أتي يتي لا نعرف وجه كي مو وانا ابن بهما بهما سنشبا wani za don haka ne kalin hafiz sai imam hafiz ibn hajar al-asqalani yake faɗa fit taqrib a cikin littafin shi at-takbir yace to makabul makabul ne yani inda da mutaba in an samu mutaba makabul ne ana iya karba ana ce makabul ana iya karba don da kaji mutum makabul to sai a hankali a wajen malaman hadisi kaga na ce inda da mutaba in an samu an mashi mutaba wasu sun bi shi akan wani hadisi a ce to makabul ana kamar yanzu ka zo ka faɗi magana sai a ce wa ya faɗi a ce wane ne ce to wane to yana yiwuwa yana yi wakilan gaskiya ne gaga ne ko to kaga ne ba a da ce kare ba ne amma kuma sai a hankali to amma kaga wanda wani yawa ya ce wani fada ce a shi ke na yi to to wannan shine makabul na karban shi yani inda da mutaba amma su in ya samu mutaba ya samu mutaba mala ce walam adillahu mutaba to kuma ni ban samu shi mutaba balle a ce mashi makabul din ba samu mutaba ba balle zama makabul lakin lakin shahid allazi qablahu sai dai shaidu da yazo gabanin sa wa ba'adahu da wanda yazo bayan sa fi hukumul mutaba suna da hukuncin mutaba to don haka tunda wanda yazo bayan sa da wanda yazo gaban sa suna da hukuncin mutaba to fa hadisi makabul to sai a ce hadisin sa anan anan makabul kawai sai a karba na uku wa amma hadis ibn abbas ita hadisin shi kuma ibn abbas huwa min tariqi abi salih anhu bi lafzi al-awwal shi kuma daga hanyar abu salih ne da lafazi na farko illa annahu qala sai shi cewa za'iratil qubur ko zan wacce ruwa cewa zawaratil qubur so a wannan ruwa cewa za'iratil qubur amma ne ko masu mata masu yawan ziyartar makabarta shine fassarar shi ba kawai mata masu ziyartar makabarta a wannan rashi na zawaratul kubur ko za'iratul kubur yana ne masu yawan ko kuma ziyartar makabarta an gane ko shi wannan hadisi ne yake ne wa fi ruwatin to ga nan zawara zawarati zawaratul kubur masu yawan ziyartar makabarta to wannan ta harajo ibn abi shaba ibn shajiz ila hudu shahi na 140 wa ashabu sunan arba'a ashabu sunan din nan guda hudu sun fidda hadisi da ibnu hibban shahi na 788 da hakim da bayhaqi da tayalisi wa ru'atul ukhra lahumma wacce ruwaya ta farko da ke cewa za'iratul quburi to wannan ruwaya ta azaci da ahmad ya da shi lambar hadisi 2030 da kuma 2603 da kuma 2,986 da ya fitar da shi da kuma 3,118 haka nan wakalar turmizi shi ba imamu turmizi ke ce harisun hasunin wannan hadisi ingantacce hasan ne wa abu salihin shi kuma abu salihin haza maula ummu hani yantaccen bawon ummu hani ne wadda ki bintu abi talibin diyar abu talibin wa ismuhu bazan sunan shi bazan shi wannan abu salihin din ko kuma wani kawo latin shi bazan ko bazan ko bazan to kultu sai albani ya ce wa huwa da ifin wannan mutumi da ifin bal ita mahu ba'adu sashi malama suna tuhumarsa ana tuhumarsa da ƙarya ke in gane ko kokat auradat mana ce kokat auratu hadisu na ma kawo hadisin shi wannan ba zaɓi din fi silsilatul ahadith da ifa na zo da hadisin su cikin littafi na na silsilatul ahadith da ifa wannan kundi da Imam Al-Albani yayi na rubabbun hadisai wannan ba su inganta ba yace to na kawo hadisin sa ciki a li ziyarati tafarrud biha fi saboda karin kadaita da yayi a cikin bai da wata mutawa wa zakartu ba'da aqwal al-a'imma imam al-albani ce na ma ambaci sashen zantattukan malamai fi halihi game da halin wannan mutumin din ana karban ruwaya sa kuma karba to daga cikin halayensa wannan malaman hadisi ba su yadda a ce baro ji hadisi na da wasu halaye irin wannan ba albani ce na bi jirar wasu halayensa a cikin wannan littafin in kana son ka sani wa yuraji ka je ka samu silsilatul hadisi da ba shahi na ɗari biyu da ashirin da uku za ka ga tarjamar da albani yayi game da wannan shi wannan mutumin din malaka don haka faƙat ta bayyana min tahariji na hadis don haka sai ya bayyana a wajen taharijin wannan hadisi din annal mahfuba fi abinda zamu kiyaye abin kiyayewa a cikin wannan hadisi inna ma huwa bilafzi ya zo da lafazi ne zawarat shine abin kiyayewa zawarat wancan lafazi na shi da za'irat ba shi bane abin kiyaye shine wannan lafazin da yake cewa zawarat shine abin kiyayewa littifaqi hadisi abi huraira wa hasan alai saboda ittifaqi da aka samu da hadisin abu huraira da hadisin hasan bin sabit sun ittifaqi akan wannan ruwa na zawarat ne وكذا حديث ابن عباس كما كان حديث عبد الله بن عباس في رواية الأكثرين وإن في رواية ما في يوم على ما فيه من من الضعف بسجع منك يتكون وانت نروني فهي إن لم تسلى للشهاء للشهادة فلا تضر ولا تتولى رواية إما بتإنجنت لشهد النوبة أي شيء أكن ذا فلا تضر ما تديك شتروا ذاك يتني أبن كيايوا kama la ya jirru fil ittifaqil mazkur kama yadda yake wannan ittifaqi da muka ambato ba abin da ke cutarwa an ruwayatul ukhra wata ruwaya ta daya wadda bata inganta ba ba ta cutar da wancan da aka ittifaqi da aka ambato min hadith ibn abbas malai kama ko zahir kamar yake zahiri wai za ka ran amru kazalika za ka idan al'amarin ya kasance kamar haka fa hadha lafzu a wannan lafazi kenan na cewa zawarat din nan inda ma yadullu ala al'anin nisa'i allati yuktirna ziyarat don haka kenan wannan hadisi yana nan kun gane ko inda ma yadullu yana nuni ne ala al'anin nisa manzo Allah ya tsine ma mata allati wa'inda yuktirna ziyarat suke yawaita kunkuma ziyartar makabarci za ka abin hadisi yake ne yau kenan matan da suke yawan zuwa ziyartar makabarci to su ne suke cikin wannan la'anta ne bisa lafi zairi yana saɓanin matan da ba su yawaitawa sai can ba a rasa ba in wani abu ya faru za su je makabarta su yi ziyara to su ba su shigo a cikin wannan ne ba فلا يشملهن سوف تشريعتك فلا يشمل فلا يشملهن اللعن وان اللعن كان بشاب ما كان دا سكي زوا ولي لوكتي باين لوكتي با سوف تشريعتك وانا حديثي نسيني وعدين با فلا يجوز هنا إذن دعاك عدن باية حدثت أن يؤرد بهذا الحديث ما سبق من الحديث باية حدثت كبجر وانا الحديث كهذا شد وإن كان حديثي لسكا قباتا ka ɗauki wannan hadisin ka haɗa da wayancan hadisai da suke nuna halaccin mata suna izuwa zirta wata in laluran haka ya taso to halaccin bai halatta ka ɗauko wayancan ka buga kansu da wannan hadisi din ba guda bane dole kai tafsiri ka raba a can ya halatta mata su ziyarci makabarta idan an samu wani dalili saboda wani lura saboda asuwa su dan je a shekara a ce mata sun samu rana guda sun je sun ziyarci makabarta shi kuma wannan hadisi yana da matsayin shi matan da ke yawan ziyarar makabarta to su kuma sun shiga cikin wani la'anta don haka ba ya halatta ka zo ka buge kan hadisai da wani wurin dole sai an rarrabe su li'annahu khasun domin wannan khas ne watarka amal wancan kuma am ne wancan hadisi am ne gaban mai ne gaba ne da maza da mata aka halatta wasu za nan kuma khas ne an keɓance matan da suke yawan kunkuma nana ta ziyarta ma'aurata don kaga ya ke wannan la'anta ta keɓanta ga wanda suke irin wannan aikin kenan da aka faɗi wani kullum min huma fi mahalli wannan hadisai guda biyu malaki kowane za a yi aiki da shi abu hallinsa wancan yana nan ya inganta mata suna iya zuwa zartar makabarta wani ɗan lokaci bayan lokaci wani malami na musu jagora a ji a nuna musu kun ga ga kabar ana ma iya lokacin da aka gawa a gina kawai kun ga kabar kun ga yadda aka daɗe mutum cikin littafa ne kun ga yadda ake sa mutum ga itace an sa ga yadda za a yi to ku diba nan kun san wane to duk shakiyancin shi yau shi ke cikin ga kabarin shi shi yasa dama ake sa alama ga kabari wannan kabarin wani ne nan kabarin malam wani ne nan kabarin to dama adin al'ibara ne don lura sai a nuna musu to shi kenan to wannan yana da matsayinsa wannan kuma yana da matsayinsa shi kuma wanda suke yawaita kamar da wasu suke yan bidoyi suke yi duk abin da mutum ya tashi sai a ci in mutum ya tashi neman sa'a sai ya je ya haɗa ma kabari in ya tashi to kaga wannan dama shi kuma hukumai ma shirka ne فهذا الجمع أولى من دعوى النسخ ما ليس جمعي وإن هذا سيقول أبي أي أمفاني جوان شن أمهل إنسان أي أمفاني جوان أمهل إنسان شيني أبنه شنشنتا من دعوى النسخ بس كمدو متي جمالي أن شاهي بصعيك to dama kamar yadda malama da suke din duk lokacin da aka samu hadisai guda biyu suna da alaka da su karo da juna to ana kokari da allura da jam'i in sai allura duk sun inganta idan suka inganta duka to sai allura da jam'i ya za a hada kamar da muka yi bayani can baya wajen bulugul maram wannan hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya shafi zakarinsa arwallarsa ta warware ko wannan hadisi ko ya ɗauki manzo Allah kuma ya ce ai shi al'auran mutum wata tsoka ne daga cikin jikinsa ba ta warware arwallah to kuma duk sun inganta hadisi ɗin to ya za ka yi wanga an ce in ka taɓa al'auranka arwallah ta warware nan kuma an ce al'auran tsoka da cikin jikinka kamar ka shahi fatan jikinka ne kuma da sanar da sai inganta to sai malamai suka yi jami to abin da ake so kenan aka ce wancan da ya ce in ka shafi al'auranka al'auranka ta warware yana nufin idan ka shafi al'auranka akan sha'awa shafa na sha'awa ka shafi al'auranka bisa ga sha'awa to al'auranka ta warware wannan ku ba wata sha'awa haka yi hannun ka tafi al'aurar ka kai alwala sai hannun ka ba tare da wani abin da sani ba ya tafi al'aurar ka to shi kenan alwala ka tana da mutuwar walewa kaga jami kenan kaga hadisan duk sun inganta kuma duk za a yi amfani da su lafiya lau to shine ma da yake cewa wannan a haɗa kan hadisai din shi yake cancanta bisa ga da'awar a ce an shafe hadisai din kuma ne ko wa'ila nahu ma zakarna ma da ce za ku ɗaukaci abin da muka ambatu din nan zaba jama'atun min al-ulama da yawa daga cikin malamai akan haka suka tafi ma'ana ne a haɗa kan hadisai din a ce wancan yana na muhallinsa wannan ma yana na muhallinsa to da yawan malamai su ma haka suka tafi din kada a ce a shaye hadisai din faƙalar ƙurtubi imam al-ƙurtubi ke cewa allah'anul mazkur tsinuwa da aka ambato fil hadisi a cikin wannan hadisi innama huwa lil muksirat yana tabbata ne ga mata masu yawaita ziyartar makabarta shi wannan hani din yana na tsinuwan yana tabbata ne ga matan da suke yawaita ziyartar makabarta lil muksirat min ziyarat matan da ke yawaita ziyartar makabarta lima taqtadihi siga min al mubalaga saboda abin da siga ta mubalaga ta kunsa ce la'anar rasulun ziyarat ko kuma zawarat kagan zawarat shine asigatul mubalaga da walakin hidin nan abinda hadisi ya kusa na siga ta mubalaga me mubalaga anan shine zawarat shine mubalaga din to walace wannan shi za ka abinda za ka lura da shi kenan wala Allah sabab wata kila sababbiyan wannan ma yuli ilahi ma da sababbiyan da wanzu Allah ya yi tsinuwa ga mata masu yawan ziyartar matsawata abinda wannan ziyartar nasu zai iya ja zai iya ɗaukansu ma yanzu ilaihi zalik abin wannan zai dauke su min tadii haqqi zawaj yana iya tozartar da haƙƙin mazajen wanda suka dauki irin kamar yan bidoyi da suka dauki wannan kamar wata ibada don haka za ga wata tun da sai tun aita mata wuce ce wajen wani kabari wani shehi zai ce zamanta don haka lalurar mijinta ba ma lalura wani kaga shi kenan ta sayar da wannan haƙƙi na mijinta kawai shi kenan wata baruj za a samu tabaruji da aka za a iske su shi za ga sun ji wajen kabari suna ta neman neman abubuwan shi kabari masu ke to kaga wani abu na attabaru yana ya bayyana kuma ya sha'o mina siya abinda kuma ke iya faruwa na hargowa a cikin kabarin wani nan sai su kama ihu suna kuka abu ne mafi sauƙi ga mata su yi haka ɗin ko haka ba wani hau zalika da dai abubuwan da suke kuma da haka وقد قال ما لك أنا ما إيتوا إذا إذا أمن جميع ذلك إن أك أمن شد أبن قد وك أمتو إذا ما تتجي وجهك بري بغاف هاربا فلا مانع من الإذن لهن ba wanda zai hana amma ta izini su je su zaci wata in duk wannan abin da aka ambato ba za su haru ba za su je salun alun bisa ga yadda shari'a ta tsara cikin sutura mai kyau su lura su ga kaburbura su dawo malaki babu wanda zai hana amma ko da mata ba za su yawaita ziyartar makabarta ba ko so ɗaya ne a shekara za su je in dai za a samu wannan za su je su yi ihu su bayyana da wani abu su yi kaza to ba ya halatta ne gane ko yawa la'anna malaki la'anna tazkurul maut tazkurul maut domin tuna mutuwa a tuna da mutuwa ya taju ilayhi rajal wa nisa da maza da mata duk suna da bukatuwa zuwa ga tunawa da mutuwa duk manzo Allah hadisi haka yake cewa asiru zikr hadimul lazzat manzo ce ku yawaita ambaton abin da ke ruguza jin daɗi yani almut yana da mutuwa ku yawaita tunawa da mutuwa ta ce ku yawaita tunawa da mutuwa ba ba ana nuhin maza ku yawaita tunawa da mutuwa ba a gaba ɗaya ne da mazan da mata ɗin don haka shine malai ce kaga nan abin da ake bukata shine tunawa da mutuwar bai kiɓance maza ba kowa ake sai ni kala shaukani imamu shaukani ya bada fi ne da lautar in sura karam cikin littafin nolin lautar sura karam jiz'i na hudu shahi na 95 ya ce wa hazal kalam wannan magana huwa allazi yanbaghi shine yake kimata a yanke ba a dogara gare shi fil jam'i baina ahadith al bab al mutaarij fi zahir a cikin jam'i tsakanin hadisan wannan babi wanda suka ci karo da juna in ka ɗauki hadisan kamar suna cin karo da juna nan ya ce ayi nan ya ce karai malam ce to sai ka ɗauki wannan shi zai ɗaukar maka ya zama hanya da za ka yi jam'i tsakanin wa'annan hadisai din ina da ko kada mata su yi wata ziyartar makabarta in ba za su ziyarta ziyartar makabarta ba ya halatta ziyarta ya kasance ba wani harguwa ba wani kururuwa ba tabarruji babu tozartar da haƙƙin mazajen su to ya halatta to in za su yawaita zuwa za a samu tabarruji za a samu ihu to bai halatta ba to in ka ɗauko hadisan gaba ɗaya ka haɗa kansu kenan to na za mu tsaya amma ne ko don abin da ba karanta da shi Allah ya mulada inda muka yi kuskure kuma Allah ya yi muna a tsohon bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته